بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna hudu ga wata na jumadal ula shekara ta 1445 wanda ya dace wa 18 ga watan 11 miladiya ta 2024 wannan zai zamanto mana darasi na 21 a cikin littafin hirasar aqida muna kan gabar malam da yake ce mana as-sunnatu tajma'ul muslimina wal bid'u wal ahwa'u tufarriquhum abin da ya shahi karantarwa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne abin da yake hada kan jama'a sannan kuma bid'a da son zuciya shi kuma shi ne abin da yake rarraba kan al'umma ya zamanto sun zama a daddatse a karkashe ko da misali mutum ya yarda zai yi sunna idan son zuciya kuma ya shigo to hallo ba a tsira ba za a iya samun rarrabuwa da daddasuwa da wani makamancin wannan saboda babu abin da son zuciya zai shige shi face wannan abin sai ya lalace Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu za mu tashi safaha ta gomiya tara daidai malam yana mana magana akan cewa ita ne sunna hadawa take ita kuma bid'a da son zuciya rabawa take مالك ولما ظهرت القدرية والمعتزلة والجهمية أفسدت عقائد الطوائف من الأمة لوكتن دا سكا بينا نهرقو بدعة القدرية نتي ودن أدم دأبن دي أيكتا لا يلام على هذا باء زرقيش أكا حكم يسا سبو دا حكا ألا يقدر تاوشي kaga wannan aqida ce wanda addini bai rada ita ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya bada daman fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sannan kuma Allah ya bada daman cewa inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid duk wanda ya aikata alheri Allah ce kan shi yama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la ku dai ku yi aiki kowa an hore mishi abin da aka halicce shi dan shi kenan alaman kai da kanka ka ce ai kawai kadartawa akai alaman cewa kenan dama a wancan kason kake wanda ba su zargo amma abin da ke kanka shine kai kokari matuƙa kaga cewa ka hau sama hanyar shirya ka hau abin da yake daidai to kaga ita wannan alƙadariya da ta zo babu abin da ta yi face raba kan musulmi tunda duk wanda ya ce ya yarda da aƙidar ƙadariya to kaga ya ci karau da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kaga kenan dole aini dole a ɓangare mushi kaga an rabu kenan wal mu'tazila haka kuma aƙida ta mu'tazila ta jihar ibn safwan wanda yake cewa i'tazala anna a lokaci a cikin almajira al-hasan al-basri wasu suka kaurace suka hudu wasu aqidu sabbi wanda wannan shi ma ya kawo rabuwan kan al'ummar musulmi sannan al-jahmiyya ita ce ta jihar ibn safwan waɗannan aqidu gaba daya da al-qadariyya da al-mu'tazila da al-jahmiyya malin ce afsadat sun lalata a ƙa'ida tsawa'if min al'umma a ƙidun wasu kaso daga cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan mutane sun lalata a ƙidar da yawa daga cikin mutane malin ce wa auƙa'ata kuma sun afka mutane sun rufta su fil ahawa'i wal furqa a cikin son zuciya da abin da ya shayi karkasa mutane wal khusumatu da rikici wal mira'u da gardama fi dini a cikin addini wal fitnati fil aqaidi sannan kuma da fitintinu a cikin aqida duk wani abin da ya kamata a ce kalmar musulmi ta haɗu a kan shi saboda ga ayan qur'ani ga hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce to kaga bai kamata ba a ce an samu musulmi guda biyu suna ja'in ja akan wannan gaba to amma za ka samu waɗannan wannan dawa'if ko kuma waɗannan ƙungiyoyi na 'yan bid'a sun ciccir al'umma kuma sun daddatsa su kuma sun raba su Allah kare mu malai ce walamma tamakkanat al-mu'tazila lokacin da mu'tazilawa suka samu daman tabbatuwa fi daulati a wata daula daga cikin dauloli na ko kuma daga cikin sarakai na daula abbasiya waɗanda suka biyo bayan addaulatul umawiyya waɗannan mutanen alzamatul umma bil qawli bil kufri suka dora wa mutane la siyama lokacin da ɗaya daga cikin jagororin daula abbasiya ya zo wanda ake da shi da suna al-ma'mun al-ma'mun da ya zo ya ba da goyon baya ga aƙidu irin na bid'a bilkauli bilkufri ya yi sa mutane maganganu na kafirci me maganar shi ne halkul ƙur'ani cewa ƙur'ani halittar allah ne alhali ƙur'ani mine ne maganar allah subhanahu wata'ala ne ko ba ka ba allah cewa in ahadu minal mushriki nastajaraka fa ajiru hatta yasma'a kalam allah yuriduna an yubaddilu kalam allah magana ce ta ubangiji subhanahu wata'ala wa kallama allah musa taklima to shi da ya zo ya ce ai ƙurani halitta ce ba magana Allah ce ba malai ce wamtahanat ita wannan daula ta jarrabi ko ta fitini al'ulama'a malumai kamar misali imam ahmad ibn hanbal an fitine shi an samu malumai an azabtar da su an sa su kasu a dalilin cewa sun ce ƙur'ani maganar Allah ce wanda kuma shi da abin da yake daidai amma hukumar lokacin daula abbasiya ƙarƙashin jagorancin al-ma'amun suka ƙi ƙarƙashin jagorancin wasu 'yan bid'a akan cewa ai a ce ƙur'ani magana Allah ce sai da ce al-ƙur'anu halƙullah malai ce wa arradatuhum lissaifi aka bujuro da malaman nan game da wasu aka karkashe su amma shi saboda shi imam ahmad ibn hanbal mutum ne wanda yana da sha'abiyya iya da mabiya da jama'a da yawa ana kashe shi akwai fitina da sai aka sashi cikin rasu ake rika mashi bulala yake cewa wallahi ko da za su kai matakin da za su hudda raina ya ce ba zan yarda ba ko da wasa in furta cewa alƙur'anu kalƙullah ina nan akan baka na cewa ƙur'ani maganar allah ce ba halitta allah ba ne ba saboda haka allah ba malice wa sijin an sanya da yawa daga cikinsu cikin kaso wal ihana an walakantar da da yawa daga cikinsu walƙaul bi khilafil haqqi kuma an faɗi maganganu wanda suke sabanin gaskiya to waɗannan duka tarihi ya kiyaye irin waɗannan abubuwa wanda kuma at-tarihi suka ce yu'idu nafsahu tarihi yana maimaita kanshi dukkan wata kungiya da zaka gani a yau ta bid'a ko wani tahiyya na bid'a to ka tabbatar da cewa an yi kwatankwacin su a baya sun riga sun gabata kuma an yi su kala kala a lokacin da ake maganar irin su al-mu'tazila irin su al-qadariyya irin su al-jahmiyya irin su al-khawarij irin su wane ne ga sunan ar-shi'atu ar-rafida da sauransu kaga duka addinan suke na banza kuma sun zo yau da gobe Allah subhanahu wataala ya tabbatar da abin da yake shine gaskiya gaskiya manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq duk yanda za a yi rugumutsi abubuwa su kai su kawo to ba za a gushe ba a cikin al'ummata ana samun wasu kaso a cikin mutane tsayayyu ne akan al'amarin gaskiya la ya durruhum man khazalahum baya cutar da su ko daya mutumin da zai tabar da su ko ya musu suna ko ya musu sharri ko ya musu kage suna nan a tsaye akan al'amarin Allah subhanahu wataala wanda shine gaskiya to haka waɗannan ba da duka sun riga sun gabata amma gaskiyar da suka tafi akanta tana nan har a yau malike cewa walamma tamakkanat duwailatun rafida wa'anan malam yana so ne zai kawo maka tarihi daban-daban wanda suka gabata a ƙarƙashin dauloli na musulunci wanda kuma ƙarƙashin tahiya ta 'yan bid'a wanda suka raba kan al'umma kuma suka yi abin da suka yi ga dama na ɓangaren hoto na hoto da abin da ke gaskiya ne amma a yau sun zama tomi sun zama to tarihi kai ka ce ba a yi su ba a baya kamar suke cewa lau'arar ta fahimar hadir fadrusil madi idan kana so ka san yau to ka karanci baya abubuwan da aka yi a baya lokacin da ka zo kai raba ka kulle tsakanin baya da yau sai ka fahimci abu garas kenan duk wani abin da za a yi na hutu na hutu aka abin da ya shayi tahiya na gaskiya wani abu ne wanda yake dama tahiya ce wadda an jima ana yin ta kuma da yawa sun yi a yau sun zama to labari haka a yau mutumin da zai tsaya ce ya ƙi abin da yake gaskiya ne shi ma haka zai zama to labari to shi ne ba da anan bayan ya ba mu labarin waccan daula ta abbasiya sannan kuma yake cewa lamma tamakkanat duwailatur rafida lokacin da suka tabbatu wasu ƴan gariruwa na wasu ƴan kaso na ƴan shi'a wanda suke zagin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wal batiniya haka da wasu daga cikin batiniya su ma da ƴan shi'an ne maliki cewa kal buwayhiyati wal ubaydiyati wal qaramida kamar al buwayhiya kaga la'alla baka ma taba jin wasu ƴan bid'a ba masu suna buwai sai yau sun wuce an kare an wuce su haka kuma abin da ya shahi ubaidiyya su ma an yi su sun wuce sun tahi haka abin da ya shahi alqaramida su ma an yi su sun tahi yau sai dai labari labarin ma la'alla sai magana ta kama magana idan ka ce albuwaihiya malike cewa daulatu bani buwai daula ce aka yi mai zaman kanta na ɗiyan buwai malice wa wasu daulatin islamiyyatin kamar fi zillin daulatin abbasiyya sunan wata daula ce wadda ta kahu ta ƙirƙiru ƙarƙashin addaulatul abbasiyya a shekara ta 334 da hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan daula ta kahu ta kahu 334 har zuwa 454 wannan daula ta albuwai sun ci gaba da wanzuwa amma ƙarshe suka zo gaskiya ta murkushe su ya zama to kamar ba a yi su ba wale ce haka daga cikin wannan dauloli akwai daula ta al'ubaidiyya al'ubaidiyya su ma a daulatul fatimiyya aw al'ubaidiyya za ka nan ce daula fatimiyya ko a ce daula ubaidiyya duka ma'ana suna guda ne male ce hiya ihda duwal hiya ihda duwal khilafati al-islamiyya ita ce ɗaya daga cikin ƙasashe ko kuma khalifanci wanda yake na musulunci allati takhazatil mazhab ash-shi'i al-isma'ili wanda suka ɗauki mazhaba ta shi'a isma'iliya su ma sun zo sun yi irin nasu bid'o'i yau sun zama to kaman ba a yi su ba daga cikin waɗannan mutane malai ce wal qaramida akwai qaramida idan ka ce qaramida daga cikin ta'arifin da malamai suke bada game da ita wannan kungiya ko kuma jama'a ta qaramida suka ce harakatun batiniyatul haddama wata tahiyya ce wadda take kokarin rushe musulunci tun sabu ila hamdan ibn al-ash'ab ana jingina ta zuwa ga wani mutum ana kira shi da suna hamdan dan ash'ab ita wannan alqaramida sannan kuma shi wannan mutum ana mishi laqabi da bi qurmu shi wannan hamdan din ana mishi laqabi da qurmu me kurmut suka ce liqisari qamatihi saboda gajartar shi wa saqaihi da gajerun qabri da yake da aka kira shi da suna kurmut daga nan kurmut din shi hamdan din sai aka ce masu waɗanda suke tahiya akan tsare shi sai aka kira shi da suna aka kira shi da suna qaramita to su wa dai wata tahiya ce ta ɗan waɗanda suke ɗan bid'a ne mafi muhimmancin aqidar da su waɗannan qaramita suke da na farko ilga'u ahkamil islami al'asasiya za a yi musulunci amma duk wani hukumci na addini to za su yi ƙoƙari mai ilga'in shi za a yi ƙoƙari a yi watsi da shi ka saumi kawo misali azumi sai azumi ai ba haka ba da aka ce ku azumi ba haka ake nihi ba ana nihin ku hasa cin abinci ku hasa kaza ba ne ba ana nihin ku tsarkake bakunan ku daga maganganun da ba su kamata ba su wasu na jingina kansu zuwa ga musulunci haka wasu salat ita ma sallah suka ce ai tuna Allah ne a cikin zuciya kawai kuna makamancin wannan babu zancen ka zo ka tsaya ka rika kabbara kana rukui kana tasowa kana sujada kana kaza duka wannan an yi su a baya sun wuce daga cikin aƙidar su waɗannan ƙaramita wa ya'taqiduna suna kudirce bi ibtalil qawli bil ma'adi wal iqabi suka ce ai babu ma maganar wani makoma lahira a barantana amma wani azaba ko amma wani ba wani ni'ima to aljanna da wuta ya su a wajensu suka ce wa annal jannata hiya an-na'imu fi dunya suka ce aljanna wannan ni'imar da ake ji ta duniya kawai ta ce aljanna eh wannan shine shine aqidan su wal azab suka ce huwa ishtighalu ashabi shara'i me azaba a wajensu ka shagaltu cewa dole sai an yi kaza sai an bar kaza shari'a ta ce kaza wannan shine azaba su a wajensu wannan duka an yi su wuce maliki cewa daga cikin dai aqidun su waɗannan mutanen alqaramita as-siyam indahu al-imsaku an kashfi sirri duk wani abin da ke sirri ne aka baka to ka rike bakinka wannan shine azumi a wajen su to waɗannan mutanen su ma daga cikin kungiyoyi na ɗan bid'a wanda me yasa maliki ya kawo musallan waɗannan mutanen su ne suke raba kan jama'a yanzu kai mutumin da yace zai yi musulunci kai za ka yi musulunci an ce wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ya za a yi ai hablullahi Allah ya ce to shi wannan hablul shaitan ne rike ba hablullahi rike ba eh habal hablul shaitan igiyar shaitan ce rike ba duk igiyar Allah ba kai kenan hirar ku sai tare bai taso ba to babu abin da yake raba kan jama'a in banda bid'a da san zuciya wanda kuma waɗannan abubuwa duka suna cikin su malai yake cewa qama'ati sunnah wa ahlus sunnah wa ahlul hadith ita wannan daula ta qaramita da su banu buwai da su al'ubaidiyya da su al-rafida da su al-baɗiniya malice kama'at sun shaƙe tahiyya ta sunna da ahalar hadisi da ma'abuta aiki da hadisun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda su suke da daula su suke da ta cewa mulki a hannunsu yake wa azharatil bid'a kuma suka bayyana bid'o'i wal ilhad da banna wa zandaka da zindiƙanci والكفر da kafirci wa tasallut awbashil batiniyati ala riqabil muslimina da dora wasu ma'aikata waɗanda suke na ƙasa a cikin mutane su da awbash na su wannan kungiyar ta ko kuma wannan mazhaban na batiniya ala riqabil muslimina akan wuyayen masu imani suka rika azabtar da mutane da su ga dama malaci wa'tada ba su tsaya akan haka ba suka rika ta'addanci alal muqaddasati akan duk wani abin da yake muqaddas ne misali ka ce ka'aba misali ka ce baitul maqdis misali ka ce almasjidun nabawi dukkan wani abin da yake addini ne to za ka samu waɗannan sha'air na addini za ka ga cewa waɗannan mutane suna hutu na hutu da shi bal ma ya ce wa qatalul hujjaja su ne waɗanda suka kashe alhazzai wanda sun kama hanyar da ya aikin hajji suka suka hutu suka karkashe su gaba daya saboda su suna ga aikin hajji ma duka wahala ne wa akhazu al-hajar al-aswada suka doke hajar al-aswad din ma gaba daya wanda yake jikin Ka'aba wannan duka an yi shi a baya malaika ta wa asu suka kai suka kawo fil ardi a ban kasa fasadan suna mabannata wa abahu al-muharramat suka halatta duk wani abin da ke haramun ne duk wani abin da ke haramun ne suka halatta shi duk lokacin da aka kirkiri wata tahiyya ta abin da ya shahi bid'a ko kuma son zuciya to akwai abubuwan suke halatta wa kansu wannan su ne lukuma lukumatul ula noman harko na harko dukiya ba ruwansu wani kaza riba ne wani kaza halal wani kaza haram ciniki kaza ya halatta ko bai halatta ba aiki kaza ya halatta ko bai halatta so ne ba ba ruwansu a cikin wannan kai ma da kake kokarin tantance waɗannan abubuwa ana ganin ka cewa dan ta'adda ne kai ko kuma mai tsauran ra'ayin addini ne abu na biyu duk in aka samu tahiya wadda ta kasance a kan son zuciya to sai ka same ta fito na fito da waɗanda suke shugabanni abu na uku daga cikin abin da malamai suke ambatawa duk in aka samu irin wannan tahiyar kuma sai ka same su cewa suna halatta abin da ya shafi mata ba ruwansu sai a ce jihadi ake sai a kwashi ɗiyan mutane ko daga wata makaranta ko daga wane ne sai a shiga cikin daji da su man a halalar haka wa halatta musu haka ko kuma wani zo ya kafa wata tahiya a ce shi matan shi saba'in akwai haka nan ko bal hasali har kasan da an samu wani ya yi mata da yawa shi ba iske shi ne kusan kusan goyiwa tara ne ina kuna makamacin wani shi ma ƙarshe dai hukuma ta sa shi a hannu to duk in aka samu tahiyya ta ba daidai ba waɗannan abubuwan duka sai an halatta su sai ga cewa su ne abu na farko da ake ƙoƙarin a halatta saboda ai abin da aka dama yanzu ko ta yi yan shiya da ake da tattakin da suke daga ina zuwa ina yanzu daga garin nan sai a kwashi mutane a ce za ta yi difa kafa maza da mata samari da yan mata in kun yadda zango a murya a samu talakwal a ajiye ku eh aka yi wane ne ta haka ne kuma duk wani abin da za a yi ana ga taƙarru ne ilallahi neman kusancin Allah ne ma saboda aiki ne ake da Allah ana cikin tahiyya ta Allah man shar'a lahum hada wa shar'anta musu wannan to malai ya ce waɗannan mutane haka suka samu alhazai wanda za su ta yi ziyartar ɗakin Allah mai alfarma baƙin Ubangiji suka karkashe su wa aka zul hajarul aswad hajarul aswad kuma suka ɗauke shi malai ce wa asu fil ardi fasada wa abahu al muharramat sannan wa makkaru lin nasara suka baiwa turawa dama min dukhuli diyaril muslimina akan su shigo garuruwa na musulmai wanda duka tarihi yana na rubuce akan haka nan malai ce walamma tamakkana ba'dur rafida lokacin da wasu daga cikin 'yan shi'a na rafida masu aibanta sahabbai suka samu dama minal wizarati na abin da ya shahi a kusanci ga shugabanni fi akhiri ahdi daulatil abbasiyya a ƙarshen daular abbasiyya wadduwailatin lati talatha da irin daulorin da suka biyo bayan daular abbasiyya wannan mutanen khanu al'ummata sun ha'inci al'umma sun ha'inci al'umma kuma ha'inci su ya hutu ƙarara bal ba ma wannan ba wa adkhalu tatar su suka shigar da at-tatar wan nasara da nasaru diyarar musulmi na gari ruwa na musulmai wa makkanuhum fiha suka ba su tabbatuwa a cikin wannan wannan wuraren kuma at-tarihu yu'idu nafsahu tarihi yana maimaita kanshi hatta da mas'ala ta Iraq abinda masana suke faɗi lokacin rushewar Saddam Hussein ha'inci aka samu da wasu daga cikin 'yan shi'a su suka lalata duk wani filan da aka yi suka buɗe irjinsu akan maƙiya Allah su shigo cikin ƙasar daga duk wani filan da aka sai ne sai rushe to dama sun yi haka a baya sun haɗa kai da tatar tatar wasu jama'a ne da aka yi waɗanda suke mafiya zalunci a ban ƙasa yanzu idan suka tunkaro gari da yaƙi ta kowane hali sun yaƙi su tun karo ku ku daga hannu ku ce kun yarda garin kun ba su komi an ba su kuma mabiya ne a gare su sai sun zubar da jinin duk yadda aka yi to an samu irin wannan ha'incin ta ɓangaren da ya sha'i su waɗanda suke ma'abuta bin son zuciya su irin waɗanda 'yan ƙungiyoyin na lasiyama su 'yan shi'a sun ba da dama ga tatar sun kashe al'ummar musulmi da yawa maliki cewa walamma tamakkanat at-turqus sufiyya banda waɗannan da suka gabata su ma sufaye waɗanda suke bin dariqu lokacin da suka samu tabbatuwa da kahuwa wa ahlul bid'i da ma'abuta bid'a min ad-dawlati al-usmaniyya ad-dawla usmaniyya fi akhir ahdiha a ƙarshenta ad-dawlatu al-usmaniyya at-turkiyya a lokacin da'ufatil umma wa dhallat al-umma sun sun kaskanta ko kuma sun yi rauni sun walakanta ba ka na kuma wa'allakat akdara ha bi ghairin lahi daga lokacin al'ummar musulmi gaba ɗaya aka ɗora saman turbar rataya wani ƙadara da wani abin da aka hukunta musu akan wani ba Allah sai a bugar da kuwa ku shiga bautan kabarurruka maimakon ka rika kiran Allah sai ka rika kiran wani a cikin kabari waɗannan abubuwa burbudinsu ya zo mana hannun wajen mutum zai waɗe sai kira yi sunan wani malami malamin nan ba ƙasar ka yake ba malamin nan ya mutu malamin nan ba wani ɗauki da zai iya kawo maka balhasari shi ma ta kan shi yake amma sai kama sunan shi ya kawo maka ɗauki duk burbuɗin irin waɗannan abubuwa ne a allaka aqdaruha bi ghairillahi wa ta'allaqat bil adrihati mutane suka rika ratayuwa da jinginuwa da neman bukata a jikin kabarin rika ake zayyana su ake musu ado in ka tsinkayi ba kabarin sai kai tsammanin masallaci ne kuna makamancin wannan an mushi kubba an yi kubba yadda ake wa masallaci an mushi mashiga bal akwai inda har kujeru za a je na masu neman biyan bukatar su su zazzauna yanzu daga cikin mutanen da ake za ka samu wasu daga cikin malaman suna ana ta ɗauki ba da akan tare da su wani malami a nan nan nan maiduguri ƙarshe yana kare irin waɗannan ɗariƙu na sufaye sai ga shi gindin wani kabari yana zamane da adda ya rataye hannaye shi a jiki ana ga cewa wanda suke cikin kabarin da su suke iya yin komi duk mutumin da ya rada irin waɗannan abubuwa tabbas ya jaddada kalma ta la ilaha illallah saboda wani abu ne wanda babu wanda yake yin shi ba wanda yake bada shi sai Allah sai ka rataye zuciyarka da wani Allah wanda kuma ba ba inda Allah halatta maka wannan a nuna muku cewa in kuka bi wani to ku ku kun rage kun kun kare kawai dai abin da ake bukata shine soyayya kuna makamancin wannan kasowa ne 100 bisa 100 to an kare shi zai kore doke maka zunubanka ya wanke ka tas kai akwai wanda yake ga cewa shi zunuban ma da yake aikatawa ɗan kaɗan ne ya kamata ya rika aikata ayyukan zunubai da yawa saboda ladan ya mai yawa kai wannan ka ji maganganu akan annabawan Allah maganganu akan ubangiji subhanahu wataala maganganun da bayan da za a yi kai ko wani mai aqidan kafiri bai haɗe su ba amma mutum ya haɗe su da sunan musulunci kuma da sunan da'awar cewa ya yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda akwai su a rubuce kuma a cikin littattafai a ce ko ga wani salati ya yi ƙur'ani so dubu kaza abubuwan wanda busu karuwa haka yake a rubuce haka nan ne wanda ya wanda ba kuskure ba musulunci ba ne ba ba daidai ba ne ba don mai kai za ka ce akan abin da ka tabbatar da haka nan ba ne ba shi wannan mutumin da ka mallake wa shi allah ya aiko maka allah ya aiko maka muhammadu ibn abdullahi sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda in ka bi shi ba za ka taɓe ba ba za ka yi nadama ba babu ranar kaito ga duk mutumin da ya bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wannan ranar amma Allah duk wanda ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bace kowane ne malai ce wal bid'u haka suka kirkiri bid'o'i wal ghulu fi shuyukh da wuce gona da iri wajen bin shehu ne ko malamai a ce abu kaza kaga mutum za a gaida shi sai an durkushe gaba ɗaya an zube lokacin da da'awar sunna ta fara ana cewa irin wannan kaskanta da wannan zuba ba amma kowa sai Allah me yake cewa ai girman kai gare su ko sun rena malamai ko sun rena ubanninsu ko sun rena wani alhali akwai abubuwan suke hudud ne hamra jallayi ne wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai kuma su jira ba sai lokacin da ka ajje goshinka a ƙasa ba can da Allah subhanahu wataala yake cewa mutanen annabi Musa alaihi salatu wasalam wadkhulul baba sujada a sujada za su shige shi suna masu kaskan sun durkusa sun risuna to duk abin da zai kawo ka ji ka cewa kai ba komai bane ba wannan ba a ba kowa sai Allah ka zube a gaban ubangiji subhanahu wataala wannan shine abin da aka umarce ka amma duk wanda ba Allah ba yana nan a matsayin shi na bawa na Allah daidai iyakan abin da addini yace a mushi na girmamawa ka mushi kakka wuce gona da iri malaci wal ulu fi shuyukhi yanzu ba guluwin bane ba wani hayyace shehu shi halice shi ai guluwin ne wuce gona da iri addinin Allah ya zama kayan wasa ya zama kayan wargi ya zama kayan kiɗi da waƙa kuma ana ga wannan kawai shi ne abin da za a yi Allah duk wanda zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wajibi shi ne ya zagi ne ka san me kake yi duk wannan yukin da kake gani wallahi da aikin banza ne in ka mutu babu imani wallahi ka shiga uku ko ba wanda zai tsaya maka rashin sanin lahira ne mutum ya ce zai kai ka aljanna tun daga nan gidan duniya shi wane ne malai ce wa taqliluhum da bin su ido a rihe bila basira ba tare da basira kuma ka lura ido na tahiyar duka hamasa ce kawai hamasa ne kuma tahiyya ce wadda jahili su suke jagorantar ta sai shi ma malamin a karakar shi zama tuba shi ke tahiyar da su ba su suke tahiyar da shi saboda abin da suke so ne zai musu yana ga cewa ya saba musu za su iya watsewa za su iya bajewa hidimar da ake mai za a iya fasawa kazan da ake mai za a iya fasawa to daga shi ma zai rika bin su zai rika taka su a hankali yana kaffa kaffa kenan an komo ta hemi ilimin da yake da bai amfani ba waɗancan jahilai su ne ake bi kaga tahiyya kuma haka ba za ta yi malaki ta fa aswabaha a dalilin haka sai ya samu wannan al'umma azil kaskanta wata shattut da kakkasuwa da daddatsuwa وسلط الله عليها الأعداء الذي يقول مكيم أكم فمزقوها سكا تتشرام وفرقوا شملها سكا تيديت الأمر مجبا كده سوى الباب الكلمة ده wanda zai zo a ce ce a bar na kowa a yi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wani tashi yaƙe shi haikal zai yaƙe shi da gaske da duk abin da ya mallaka saboda wai kar a fahimci na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to yau shi za ka yi labari dama gaskiyar da nasarar da za ku samu ta wace hanyar za ku samu nasara idan kuna kan abin da ke daidai idan kuna kan abin da ke gaskiya amma daga lokacin da kuka bar gaskiya kuma kaga ba ruwan Allah malai ki cewa la tazalu firaqu ba za su gushe ba su waɗannan firqoki kungiyoyi wa turuq da dariqoki as-sufiyya waɗanda suke na sufaye bi bid'iha da bid'o'in su wa muhdathatiha da kirkiran abubuwan da suka yi min a'zami asbabi wahlil umma wanda iya daga cikin mafi girman sababin da yasa al'umma na ta kaskanta ta walakanta saboda ba ku da wani tsari bal asali duk abinda za a kawo muku na wata doka to ku kokari kuke cewa ku lankwasa addinin naku ya samu mashiga ya zama to dokar da aka yi a duniyance dole sai ku bi an bita a bar magana kaza magana al'amru bil ma'ruf a bari annahyu anil munkari a bari a kyale mutane bayi ne na Allah ubangiji abin da ya dama da su kenan abin da ya shahi umarni da ake alheri har ne akan mummuna wannan suna ga wani abin da yake tsauri ne kamar da makaranta wancan satin da ya wuce ana ga rishin barin mutane ne su sakata a bar mutane su wahala sai abinda suke su kun ɗaya mutane daga an yi motsi ya halatta bai halatta ba ya halatta bai halatta ba to kaga duka wani daga cikin abin da ya kawo al'umma kaskanta sannan kuma da kasancewa alwahal alwahal shine walakantuwa wal hidatiha da komawa bayanta tare da cewa ita ce al'ummar take daga karahanci a da mutanen ƙasar faris tattaki suka suka zo garin madina wai su ga wane ne amirul mu'minin wannan wanda duk garin da suka sa kai sai sun ci nasara kan shi misa Allah ba su wannan tabbatuwa imaninsu da Allah yardansu da Allah tsayawarsu a saman tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan kuma shine abin da ke sa al'umma ta ci nasara duk lokacin da aka bar abin da yake na manzala ne wallahi an kama hanya hanya hanya hanya bacewa bal hasali amma bace kuma sannan idan aka bar na manzala nawa za a kama idan ka ce na wane to ayakwai na wane ma in ka ce na wane ayakwai na wane ma kuma to na wanne za a kama daga kowa ya shafa ma kai ruwa ajje na kan ajje nawa mu zo mu haɗa akan mi Allah ya ce mi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambata ya sahaba manzala suka fahimci wannan abu malike cewa nahika an haimanatir rafidati wal batiniyati wa ahli al ahwa'i wal bid'i wal'almanat wal'ilhadi wal'iradi an dinillahi wa shar'ihi yake cewa balantana ma nahika balantana ma an haimanatin rafida magana kuma akan rinjaye da 'yan shi'a 'yan rafida suka samu da 'yan shi'a batiniya da wa ahlal ahwa'i da ma'abuta son zuciya wal bid'a da ma'abuta bid'a wal almana da waɗanda suke ilmaniyin wanda suke a zamanantar da musulunci shi ma ya zama yana tafiya da zamani wal ilhadi da masu shishigi da kore sunayen Allah da kore sifofin Allah subhanahu wataala sannan kuma wal i'radi an dinillahi da kawar da kai da mutane suka yi game da addinin Allah gaba daya sai shirdima sai wasu ɗan ɗaiɗaikun jama'a da za a samu ka samu mutane ga su suna rayuwa amma addinin Allah ba shi wani abin suka sa gaba harkokin su na rayuwa harkokin su na wasu al'amuran su na daban amma addinin Allah fala wa shar'ihi ko kuma abin da yake shari'a Allah ce مالك وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الآثار السلبية شيخ الإسلام ابن تيمية يا أنبتا وسدك تكين غرابي السلبية وأن سكي مونانا من جراء تأثير أهل البدع وتمكينهم من ذلك na daga cikin irin tasirin da ma'abuta bin son zuciya suka suka yi akan al'ummar musulmi sannan kuma da tabbatuwa da suka samu suka yi a ban kasa ta suka tabanna ya kawo musallai daban-daban abu na harko shu'umun alja'ad ibn dirham malam zai koma zuwa ga tarihi maga irin tarihi ya zurmuta sunayen mutane da yawa waɗanda sun samu tabbatuwa amma da yake ba akan addini suke na kirki ba mai suka yi sai suka walakantar da addininsu sannan kuma suka buɗa wa maƙiya addinin dama suka samu rinjaye akan waɗanda suke musulmi ne malacin shu'umun irin fitina da ta faru ta al-ja'ad ibn dirham wani ana ana kira shi da suna ja'ad ibn dirham ala daulati bani umayya wa marwan ibn muhammad akan daula ta banu umayya da marwan ibn muhammad qala ibnu taymiya yake cewa wa qad qila an ambata a cikin tarihin haka inna awwala man urifa annahu azhara fil islam at-ta'dila alladhi tadammanahu qawl fir'aun shi wannan al-ja'd ibn dirham shine farkon mutumin da aka sani annahu azhara fil islam ya bayyana a cikin musulunci at-ta'dil lalata sifofin Allah subhanahu wataala da sunayen Allah in Allah ya ce ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa yana da hannu sai ya ce ba hannu ake ni ana nihin karhi in an ce kaza sai ya ce ba kaza ake ni ana nihin kaza maliki ta allazi tadammanahu qawla fir'aun maganganu yayi irin maganganu suka kumshi magana irin ta fir'aun wace magana ce malam zai kawo ta gaba yace hu al-ja'd ibn dirham shi wannan al-ja'd ibn dirham ضحى به خالد بن عبد الله القسري ɗaya daga cikin jagororin musulmi ana kira shi da suna khalid ibn abdullahi al-qusari baha bihi ya yanka shi a ranar sallar idin layya saboda bannar da ya zo mutane musulmi an mashi nasiha an mashi gargadi an yi wane da duka ya gagara sai ga hikima anan shi ne mai a yanka shi a kashe shi saboda lita'iyaha uzunun wa'iya saboda maganganu da ya akan Allah subhanahu wata'ala na zalunci da ta'addanci da haka ran sallallahu aka yanka shi wa qala yake cewa shi Khalid ibn Abdullah al-Qusari yake cewa ayyuhan nas yace ya ku mutane dhahu ku je ku yanka abubuwan ku na layya taqabbala Allahu dhahayakum Allah ya amsa layyakum ya ce inni mudahil ni zan yi layya bil ja'd ibn dirham zan yanka wannan mutumin makiyin Allah ya zama to a matsayin ita ce layyana yake cewa innahu za'ama shi wannan mutumin ja'd ibn dirham yana raye cewa wai anna Allah lam yattakhid ibrahima khalila Allah bai riki annabi ibrahim a matsayin badadin shi ba ya karanta Qur'ani ko bai karanta ba ya karanta Allah ce wattakhadha Allah Ibrahima khalila Allah yace ya riki annabi Ibrahim a matsayin badadi shi kuma yace a ba haka da bane yayi me yayi ridda manzo sallallahu alaihi yake cewa la yahillu damumri'in muslimin illa bi ihda thalathin jinin mutum musulmi baya halatta a zubar da shi a kashe shi sai da ɗaya daga cikin abubuwa guda uku daga cikinsu akwai ridda tun mutumin da ya ridda a hukuncin addini kashe shi ake wani shi abin da khalid ibn abdullahi al-kusari ya yi ga ja'ad ibn dirham malaka cewa shi wannan mutumin yana raya cewa annallaha lam yattakhidh ibrahima khalila sannan wa lam yukallim wa lam yukallim wa lam yukallim musa taklima yace ai da aka ce wai Allah yayi magana da annabi musa magana yace bai magana da shi ba ya kare ta Allah ko bai kare ta Allah ba Allah ya faɗa a cikin Qur'ani wa kallama Allah Musa taklima hadda tawkili na tabbatar da cewa hon magana ce eh magana ne amma ce Allah bai magana ba kaga ya kare ta Allah shine malai ce ta'ala Allah amma yaqulu al-ja'al 'uluwan kabira Allah ya daukaka matsayin shi ya daukaka game da abinda al-ja'al yake faɗa daukakuwa wanda yake mai girma summa nazala sai wannan jagora ya sako daga ya sabko daga inda yake fadabahu ya yanka shi wa shakara lahu ulama almuslimina ma fa'alu aw wa shakara lahu ulama almuslimin malamai na musulunci a wancan lokacin suka yi godiya akan abinda wannan shugaban yayi daga cikin malaman na kaman wa malice kal hasan al-basri wa ghairihi kaga daga cikin al-hasan al-basri ya ɗaya daga cikin manyan malamai al-ulama ar-rabbaniyin suka ce wannan abin da kai abdul khalid ibn abdullahi al-qusari wanda kai akan ja'ad ibn dirham wannan al'amarin daidai ne Allah ya gode wa aikin da kai malik ce wa hadha al-ja'ad shi wannan al-ja'ad din malik ya ce wa ilayhi yunsabu zuwa gare shi ake jingina wani da ake kira shi da suna marwan ibn abdullah ibn ibn muhammad al-ja'di akhir khulafa'i bani umayya khalifa na karshe daga cikin khalifofin daular umawiyya wa kana shugumuhu ya kasance fitina shi ada alaihi ya kirkiri fitina ta koma zuwa gare shi aka ce kaikai ya koma kan mashakiya hatta zalati daula wanda wannan abun ya kai zuwa ga daula umawiyyar ma ta ruguje ta lalace daula abbasiya ta zo malika ta fa innahu idza zaharat saboda idan tambayi duk lokacin da ya bayyana a cikin al'umma albida bid'a allati tukhalifu dinar rusuli wanda yake saba wa addinin manzanni intaqama Allah mimman khalafa rusula Allah yana daukan fansa ga duk mutumin da ya saba wa addinin manzanni shi yazo ya saba wa addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi inkarin abinda Allah faɗa cikin Qur'ani mai girma wanda ya zama to sababin tahiyyar mulkin shi sannan wan tasara lahum sannan Allah yana baba ya bada nasara ga su waɗanda suka kasance annabawan shi sannan duk wanda ba annabi Allah ba ko kuma wanda yake saman tafarkin da ya kirkiran makan shi to Allah zai walakantar da shi kuma ya kaskantar da shi malai yake cewa an asalil batiniyati haka kuma banda wancan misali ga wani misali na daban malai ce game da abin da ya shahi gurbi ko alama na 'yan ƙungiyar batiniya fi izhari zandaka wanda suka rika bayyana zindikanci war rafdi da aibanta sahabbai wal ilhadi da shishigi a cikin sunayen Allah wa shuyu'il bid'i sanan da yada bid'a wa turuqi da hanyoyi na bata kala shaykhul islam ibn taymiya yake cewa walamma zaharat al malahida al batiniyya lokacin da mulhidai yan batiniyya suka bayyana wa malaku ash-shama suka mallaki ƙasar sham suriya wa gairiha da wasunsu zahara fi hannifa wa zandaka ‘yan baɗiniya suna zauwa sai wata al'ada ta bayyana a cikin ƙasar sham shi ne annifa muna wuce wa zandaka da zindikanci sai mutum ya inkarin abin da tabbatacce a cikin addini wanda zindiki kenan malici allazi huwa batinu amrihim wanda shine abin da yake batin al'amarin su wa huwa haqiqatu qawl fir'aun wannan ai shine haqiqanin maganar fir'auna na inkaru sani'i inkarin ubangiji subhanahu wataala wa inkaru ibadatihi da inkarin bauta wa Allah mai girma da buwaya an samu zindikai Allah ya ce kaza sun sun ce kaza Allah ya ce abu kaza addini su ko sun ce abu kaza ba addini bane ba, ba. mali cewa wa khiyara ma kanu ya tazaharuna bihi arrafa sannan mafi zaɓuwan abin da suke bayyanawa shi ne arrafa wurgi da dukkan wani abin da ke doka ta Allah fakana khiyaruhum wa aqrabuhum ila al-islam ar-rafida sai zamanto abin da ya kusa a gare su zaɓin su a cikin musulunci shine abin da ya shafi aibata sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mali cewa zahara bi sababihim ar-rafd wal ilhad a dalilin waɗannan mutanen ya bayyana abin da ya shafi rafidanci yani aibata sahabbai sannan kuma wani ilhadi da abin da ya shafi shishigi a cikin dokokin Allah hatta kana man kana yanzilu shama mithla bani hamdan al-alghaliya wa nahwihim mutashayyi'in har ya zamanto sham ta zama kamar wata farfajiya ce ta masafkan yan shi'a duk wani wanda wuyan shi ya kwari to zai sabko garin sham ne kamar irin bani hamdan da sauransu maliki cewa kazalika man kana min bani buwaihin fil mashriq kamar yadda su wannan daulatul buwaihiya wanda muke magana ta dazu su ma nafsu shay sai zamanto daular da suka yi daula ce ta amsan duk wani mutumin da yayi rafat din wasu dokokin Allah subhanahu wataala maliki cewa athar au athara ibnu sina wa ahla baitihi al-batiniyya isma'iliyya akwai wani malami da ake ambatawa ibnu sina hatta bangaren da ya shahi ilimin likitanci da ilimin wane ne za ka samu irin wanda masu sun cewa dole sai an bayyana ai musulunci shi ya hudu kuma kuna makamancin wannan sai a ce ai ilimin kaza ba sai a ce daga ibnu sina ne shi kuma ibnu sina din nan aqidar da yake da ba aqida bace ta musulunci ba aqida bace ta musulunci saboda aqida ce irin ta in shi'a al-batiniyyah ismailiyya wa shubihim malace fitinar su kuma da suka kawo mutane على الدولة العباسية أكن دولة عباسية قال ابن تيمية كتشوا وكان ابن سينا يا كسنت ابن سينا وأهل بيته دمتا نجدشي ومن أهل دعوتهم daga cikin waɗanda suke tahiya akan wannan da'awa tasu qala yake cewa bi sababi zalika ishtaghalat fil falsafa wannan tunanin nasu da ra'ayinsu sai ya dauki hankalin mutane dimotar da su akan mi shagaltuwa da ilimin falsafa kawai sai zama to duk abin da a tahiyar da za a yi akan falsafa ce sai zama to ayar da ƙur'ani ma za a ɗora su a saman mai ma'auni na hankali in sun zauna daidai da hankali to sun sha idan kuma suka zamanto sun saba wa hankali to su wasu amira su gehe a ce ai kawai nasin ba haka nan bane kuna makamancin wani kwaɗa wani tawili malai ce wa kana mabda zuhurihim ya kasance mabubbugan bayyana waɗannan mutanen min hina tawallal muqtadir lokacin da masu aqida ta alqadariya suka suka suka samu jagoranci walam yakun balaga ba'd wa huwa mabda'u inhilal ad-dawlah al-abbasiyya wanda wannan shi kawo rushewar daular ta abbasiyya ولهذا سمي حينئذ بأمير المؤمنين الأموي الذي كان في الأندلس daka a wancan lokacin ake kira shi da suna amirul mu'minina shi wannan shugaban na ƙarshe wanda suka yi ta falsafanci ya zamanto manhajinsu manhaji ne na abin da ya shahi ahlul kalam sai zamanto a kan shi daular abbasiya ta zo ta rushe a andalus gaba ki daya malai ce wa kana qabla zalika la yusamma bi hadha al-ism ya kasance a can baya ba a kira su da suna amirul amirul mu'minina bal inda ma sunaye ake musu irin na yabo irin na fifita kai ko tazkiyatun nafs mutum ya ma kai shi wani suna tsarkakakken suna wanda daga sunan shi zaka ji cewa shi kinwa na daban ne wani shahin gida mai ne sai daga wata kusa kuma suke istimalin kalma na amirul mu'minina malice wa yaqulu la yakunu lil muslimina khalifatani فلما ولى المقتدر قال هذا صبي لا تصح ولايته فسمى بهذا الاسم كان لوكacin da ya amshi mulki ya zamanto a khalifa guda biyu ɗaya a sham ɗaya kuma a andalus sai ce bayan da za a zamanto an yi shugaba guda biyu ai shi wacin yaro ne bayan da za a zama shugaba sai ya soke sai ya saba kai shi amirul muslimina to duka iya daga cikin rikita rikitan da suka kawo al'umma da farraka kan mutane babu yanda za a yi tahiya ta son zuciya da bid'a ta haɗa kan mutane bari da ma kullum ƙara rabawa take in ta raba ma in ta ci gaba hallo ta ƙara rabawa malai ce wa qala ibnu taymiya ya ƙara cewa wa kana banu banu ubaidillah al-qadda al-malahida yusammuna bi hadha al-ism walakin haula'i kanu fil batin malahida sanadiqa munafiqin sun ma kansu sunan amirul mu'minina kuma mu'minina ya ce amma fa wannan a zahiri kenan amma baɗininsu zindiƙai ne munafukai ne wa kana nasbuhum jinginu wanda suka yi da sunan musulunci baɗilan wani abu ne wanda yake na, na, na, na, na banza kenan ba daidai ba ne ba ƙarya ce kawai suka yi kadinihim kamar da addini ma da suke da'awa duka abubuwan suke na magana ne kawai na baki malai ce bi khilafil umawiyyi wal abbasiyyi sabanin wanda suka kasance daula umawiya na baya daula abbasiya ta baya banda na ƙarshe ƙarshen da suka suka ta sabani a cikin abin da ya shafi mulkin malik ya fa inna kilaihima nasbuhu sahih da daula umawiya da daula abbasiya jingina kansu zuwa ga musulunci da suka yi daidai ne wa hum muslimuna ka amsalihim musulmai ne kamar wasu wanda ba su ba min khulafa'il muslimin daga cikin jagororin musulmi amma waɗanda suka biyo baya suka ɗauki tafarki na falasifa ahlul kalami zindikai munafukai to su wannan sunan ne kawai amma zancen musulunci babu shi a tare da su kaga wannan duka rarraba kan mutane a dalilin bin son zuciya walamma zaharatil bid'u wan nifaq wal fujur malace lokacin da bid'a ta bayyana munafunci ya bayyana fajirci ya bayyana sallallahu ala al muslimina a'da'ahum sai Allah ya dora akan musulmai maƙiyansu kuna ji kuna gani sai su murkushe ku gabaki daya me yasa saboda a kun kirkiri bid'o'i ba da Allah ya taimaka mu Allah ce wala yansurannallahu man yansuru ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum to me nasrun Allah taimakawa Allah shine taimakawa addinin Allah taimakawa addinin Allah ko shine tsayawa akan littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma lokacin da kuka kirkiri naku kuka bar na manzo Allah munahuci yawa a cikin ku fajirci yawa a cikin ku Allah zai dora muku makiyan ku zaman to suna muku dauki dan Ibn Taymiyyah kana cewa falamma zahara an-nifaq wal bid' wal fujur al mukhalif li din ar-rasul sallallahu alaihi wasallam abubuwan suka saba wa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallaba yake cewa sullitat alaihimul a'da sai aka ɗora a kan mutane maƙiyansu yanzu ko ta yadda ake aiwata musulunci kusan maƙiyan ne a kan musulman me yasa saboda bidiyoyi fajirci munahuci musulmi ne amma yana shirya aikata komi to ina imani yake na musulunci yake bi sama ya amurkum bihi imanukum turko da abinda imaninka zai umurce ka in wani shine imaninka kaga kokari da ake na ayi da'awa ayi kira me yasa saboda a fahimtar da al'umma haƙiƙanin addinin a komo ayi tahiya guda daya to sai zaman to ana yi kuma wani ya ja wani ya ja wani ya ja al'amari ne wanda yake mu'akkad iya da kulli da yawa babu yadda da al'umma ta samu nasara da rinjaye sai lokacin da ta haɗu a kan littafin Allah da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk lokacin da wani yace zai yi bid'a wani zai kirkira wani kirkira wani kafa wani gida ya nuna cewa gidan da shine addini bujirewa wannan gidan bujirewa addinin Allah da kuma makamancin wannan kaga duka waɗannan matsaloli ne wanda wani abu sana ko firtik a cikin addinin Allah shirye da mu shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa lokacin da munahuci da bid'a da fajirci suka suka bayyana wa abin da yake sabawa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah sai dora makiyan mu akan mu maliki ta fa kharajatir ruma an-nasara ila sham a lokacin aka samu rumawa masu addinin kristanci suka fito zuwa ƙasar sham wal jazirati suka je yankin larabawan har yankin larabawa suka iske su marratan ba'da marra karo bayan karo wanda manzon ta ba da labarin haka al'ummomin duniya za su yi ta akan saboda mai saboda sakaki game da abin da shayi addini ya za irin wannan lokacin da ake cewa an samu bayyanar bid'a bayyanar fajirci shugaban na musulmin gabaki daya shugaban na daular sai ka gaban da giya da harakan mata ba abin da ya dame shi ka karanta tarihin su za ga haka ka karanta daula daular da aka yi andalus spain kai wasu daular sun rushe ma a cikin halin da sarkin a karan kanshi yana shayi bai sama wanda ke wannan tatar da malaki yawon labarin sun zo a baya tatar sun shiga garurukan musulmi da yawa wanda a lokacin mai musulmi suke yi ba abin da ya sha musu kai kofi duniyanci e musulmi ne musulmi ne amma layu masirun islam fi shai shan giya wannan malar haƙƙi wal haraji yadda kasan gidan ya kira shi da suna gidan da aka tanada saboda shaye-shaye kowane dare to haka a cikin a cikin masarautar tasu akwai bangaren da kawai ƴan mata ne za a rika zabowa a cikin wurare daban-daban su zo suna zazzaune su manyan suna musu rawa suna shan giya su kama wacce su kama wacce haka su kalan tarihi haka aka yi Allah ya rushe daulolin gabaki ɗaya ya kaskantar da su saboda sun bar Allah ka'ida Allah taimaka muku menene ku taimaka wa addinin Allah ku tsaya akan dokar Allah daga lokacin da kuka bar na Allah kuka shiga naku to kuma shikenan kun riga kun bace to waɗannan haka suka zo suka fada wa ruwa suka suka fada sham suka fada jazira mal ya ce wa akhazu as-sughur ash-shamiyya shay'an ba'da shay'an suka rika kama wurare a yankin sham kafa bayan kafa yani a kama wannan bangare a kama wannan bangare ila an akhazu baitul maqdis har suka kai matakin da suka amshe masallacin kudus din ma gaba gida yanzu ko a yau ba irin shi da ake ciki ga muna ba abin da kuma aikatawa musulmi ne yana munafunci musulmi ne yana duk wani aikin sako ko aka zai aikata abin da ya ga dama to dole baki kai samu rinjaye a kanka har suka kai matakin da suka mallaki baitul maqdis suka amshe shi daga hannun kaga tun lokacin Umar aka aka amshe shi ya zama to karkashin daular musulunci yake amma da suka suka ki karshe aka yi wa aka yi wannan miya me biyo baya zama aka aka amshe shi kuma har a yau a kusan a hannunsa yake malin tafi a wahiri almi'atin rabi'a a kusan shekara ta 400 ga hijira wa ba da haza bi muddatin ba haka kuma da wata ɗan lokaci kaɗan hasaru dimashik aka zo ita ma dimashik aka mata aka sa mata ambargo aka kewaye ta ita ma ƙarshe aka amshe ta wa kana ahlus shami bi aswa'i halin bainal kuffar kufarin nasara wal munafiqin al malahida sai zama mutanen garin sham yanzu daula ta rushe mulki an amshe sai suka zama ta tsakanin kafurai na sarawa da munafukai mulhidai suna bayyana musulunci amma dai munafukai ne malace ila an tawalla nuruddin ash-shahid har zuwa lokacin da wani mutara kira shi da suna nuruddin ash-shahid ash-shahid yazo ya amshi mulkin gabaki daya wa qama bima qama bihi min amri al-islam wa izhari wa izharihi yayi kokari ya tsaya akan bayyana musulunci da abin da ya shahi wal jihadi da jihadi li a'da'ihi game da makiyan Allah sun mastanjada bihi muluku misra sannan kuma haka masu mulkin ƙasar misra suka ɗauki nemi ɗauki daga wajen shi shi wannan mutumin nuruddin min bani ubaidin yake cewa a haza ha salahaddin yusuf abun sadi wa haɗaba biha libanin abbas famin hina izin zaharar islam daga lokacin ita misra sai ta komo cikin hayyacinta ta komo cikin hankalinta na musulunci malaka ce ba da an makasar bayan ta jima bi aidil munafiqin a hannun munafukai almurtaddin an dinil islami wanda suka yi ridda game da addinin Allah mi'a da sana kusan shekara 100 aka kuma aka tabbatar da musulunci wanda yake lahiyye karkashin jagoranci wani mutum ana kira shi da suna Salahuddin a Misra a can kuma kasar Sham a karkashin jagorancin Nuruddin to waɗannan su irin bayanai da Sheikhul Islam yake bada wanda na tarihi ne Andalus ko ka ce Spain ta yi zauna a matsayin daula ce ta musulunci me rushe ta sakakin musulmai sakakinsu game da abin da shi addinin Allah shi ne har ta kai wani mutum mai waƙe ke waƙen cewa yake cewa ya ƙaunu namu falatas taiƙizu ma faza illan nuwanmu ya ce wata akharu an kulli ma ya ƙtadi bi an ta taƙaddamu yake ce ya ku mutane na ina jan hankalinku akan ku yi tabarci sannan ba haka nan barcin da za ku yi yake cewa ya kawo namu ku yi barci ma faza illan nuwanmu ai ba mai cin nasara a cikin rayuwa ba mai barci ba me yake haɗe musu yana maida musu martani da magana ne saboda sakakin da suka yi suka bar al'amuran addini gaba ɗaya lalace suka zama 'yan duniya tantagarya kuma rashin abin da da yawa za ka samu har ayoyi na faruwa mutumin da musulunci ya mushi riga ya mushi wando lokacin da ya huto a matsayin mutum ba abin da kuma zai rena ya fito na fito da shi sama da musulunci kuma akwai su da yawa a yau wasu a turai wasu a ina ne wasu a ina ne suna wa kafurai hidima yake cewa wata akharu ku zamanto masu nawa da jinkiri an kulli ma yaqtadi bi an tataqaddamu duk abin da zai sa ku ci gaba ku yi watsi da shi tunda dai mutanen banza ne ku to ku kama wannan tafarkin da kuka kama karshe ku ga abin da Allah zai dauka kuma Allah ya rushe daular gabaki ɗayanta ya zama to andalus da irin matsayin da take da shi da irin abin da ta tara na ilimi ruwan da yake cikinta da aka ƙone littafin musulunci bayan yaƙin da kafurai suka kawo sai ruwan ya baki sannan duk wani littafin da yake da alaƙa da ilimin duniya suka sace shi su ne a yau ake ɗaura ake abubuwan da ake ayi ake abin da ake a yau na cigaban duniya na wane na wane da za ka samu asalin shi daga ƙarni na goma sha shida ne a ƙarni na goma sha shida sha biyar sha shida ƙasashen turai ƙauye ne ɗiyansu suke ɗauka suna turawa ƙasashen musulmai saboda su ganda wayewa take har magana ƙuriyar ake magana ‘yanci ‘yanci ‘yanci ana suka ga ‘yanci a cikin ƙasashen musulmai suka ga ‘yanci a wancan lokacin ana bautar da su ina ka ce wannan malamin coci ne shi yake mulki kuma suka rika azabtar da mutane babu gaida babu dalili suka takura sai suka nemi ‘yanci a ta dalilin mi abinda suka gani a kasashen musulmi na yanci da wayewa da cigaba suke tura ɗin suna karatu idan mutum ya komo daga kasashen larabawa daga kasashen musulunci ya zo cikin al'ummar shi a ƙorobba yana magana yana jeho kalma irin ta larabci ana gaga mutumin da ya waye kamar kai ne a yau ka tai ƙauye kana magana kana hausa kana ɗan jeho wasu kalmomi wasu faransa na faransai ko ba haka ba a wani an gane wani ba a gane ba da kyar da haka ana maleji to su abin burgewa a lokacin mutum ya rika magana yana ɗan jeho kalmomi na larabci a turai ɗin sai tunani na saura revolution sai tashi ta hanyar hirarraki a fada bayyana wa mutane ku kai wannan rayuwar da muke ba rayuwa bace ba ku je espan ku da mutane musulmi suke rayuwa andalus daula ce wadda allah ya ta yanayi kilima mai kyau yanayi mai kyau kuma ga abubuwa na more rayuwa wannan abin sai ya ja su suka bar addinin Allah sai Allah walakantar da su nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai mu tashi labari na gaba da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah zai ba mu kenan waɗannan duka suna mana magana akan abin da shi tarihi dan ka san duk wani abin da aka fara na wata aqida lalacecciya a yau to ba yau bane ya fara sannan kuma dalilin rabuwar al'umma waɗannan bid'o'in da kirkiran abubuwa da kuke ga kan ba koyi bane ba su suka daddatsa al'umma suka kai al'umma matakin da ta kai ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da mu karantar da ya ku annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله